إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة أيها المسلمون إن البخل خلق اجتمعت الأمم البشرية على ذمه وعيب صاحبه ثم جاءت الشريعة فأكدت على ذلك وأثبتت قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير وعن أبي هريرة مرفوعا في تفسير هذه الآية من أتاه من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ له ذبيبتان يطوقه يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا مالك أنا مالك أنا كنزك ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقال الله تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله عليما وكان الله بهم عليما والبخل خلق خلق جبلي في الإنسان كما قال الله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا وقال أيضا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يستعيذ بالله من البخل في دعائه فيقول اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وأذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات رواه البخاري ومسلم من حديث عنس بن مالك رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى البخل داء من أشد الأدواء وأسوئها فأخرج البخاري في الأدب المفرد وكذلك الطبراني في الصغير والأصفهاني في الأمثال وغيرهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني سلمة من سيدكم يا بني سلمة قالوا جد بن القيس ألا أنا نبخره فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن السيد لا يكون بخيلا وأي داء أدوى من البخل بل سيدكم عمرو بن الجموح وكان النبي صلى الله عليه وسلم سخيا كريما لم تر العين أبدا أكرم منه صلى الله عليه وسلم يعطي يمينا وشمالا ولا يبالي يعطي سخاء من لا يخاف الفقر سخاء من لا من لا يبالي بالدخر فإن مسلم عن سلمان ابن ربيعة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش وأن يبخلوني فلست بباخل وكان يقول عليه الصلاة والسلام لو كان لي مثل أهد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وإندي منه شيء إلا شيء أرسله لدين رواه البخاري ومسلم وعلى ذلك كان عامة أصحابه من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان وعامة الفضلاء والفقهاء وأهل الحديث والسادات والسلاطين إلا من شذ عن الجادة إلى أن ظهر الشح بين المسلمين فطفق الناس يبخلون على أنفسهم وعلى أهليهم وعلى ذويهم وعلى دينهم وعقيدتهم وعلى الفقراء والمساكين وعلى المؤدمين والأرامل واليتامى والسائلين مصداقا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعة من أنه من علامات قرب الساعة أن يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الحرج الحديث فاتقوا الله فاتقوا الله أيها المسلمون واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم والبخل عباد الله مراتب ودرجات ومنه الأشد والأخف فليس البخل بالزكاة المفروضة كغيره في الإثم ثم البخل بالنفقة ثم البخل بالنفقة على الأهل ثم الضيافة الواجبة ثم النفقة على الأقارب ومنه البخل على السائل وهلم جرا والبخيل اسم جامع لكل من يظن لكل من يظن بما ينبغي بذله ومن أعظمهم ومن أعظم البخلاء من يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسلي فلا يسلي عليه وكذلك من سئل عن علم يعلمه فمنعه وكتمه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون ثم الذي يبخل بالسلام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبخل الناس من بخل, من بخل بالسلام رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب بسند صحيح ويقول ابن مفلح رحمه الله عجبا للبخيل المتعجل للفقر الذي منه هرب والمؤخر للسعة التي منها التي إياها طلب ولعله يموت بين هربه وطلبه فيكون عيشه في الدنيا عيش الفقراء وحسابه في الآخرة حساب الأغنياء مع أنك لم تر بخيلا إلا وغيره أسعد بماله منه لأنه في الدنيا مهتهم مهتم بجمعه وفي الآخرة آثم بمنعه وغيره آمن في الدنيا من همه وناج في الآخرة من إثمه انتهى كلامه رحمه الله ولله در الشاعر حين يقول إذا كنت جماعا لمالك ممسكا فأنت عليه خازن وأمين تعديه مذموما إلى غير حامد فيأكله عفوا وأنت دفين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ينوى ما سأل بركة yana daga cikin ɗabi'un da musulunci yake Allah wadarai yake kuma yaƙarsu ta ko'ina ita ce ɗabi'ar rowa wacce tun kafin zuwan musulunci dukkanin al'ummomin ɗan adam sun haɗa kan cewa rowa ba ɗabi'ar ƙwarai ba ce ba ɗabi'ar mutanen kirki ba ce ba ɗabi'ar masu daraja ba ce ɗabi'a ce ta mutane makaskanta ɗabi'a ce ta Allah wadarai da haka za mu ga cewa a cikin alƙur'ani mai girma akwai ayoyi mabambanta da suka zo don nuna zargi da yin tir da marowata da ɗabi'ar rowa daga ciki akwai ɗin Allah a cikin suratu Ali Imran da Allah yake cewa kada ka yi tsammanin waɗanda suke yin rowa da abin da Allah ya ba su na falalarsa kar ka yi tsammanin wannan abin da suke alkhairi ne gare su Allah ya ce sharri suke tanadar wa kansu sau da ranar alkiyama za a na ɗaiɗaye su da dukiyar da suka yi rowa da ita ɗin nan kuma abinda suka bari ɗin suka yi rowarsa Allah ne zai gaje shi domin Allah shi ke da gadon duniya da lahira gabaki ɗaya alimamul bukhari da muslim suka ruwaito hadithi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya fassara mai wannan aya take nufi manzon Allah yake cewa alaihi salatu wassalam duk mutumin da ya rayu baya ba da zakar dukiyarsa idan ya mutu ranar alkiyama za a narka dukiyar nan a mai da ita wata halitta ƙatotuwa halitta mai ƙahonni da ainihin wato abin nan toliya sannan wannan halitta za ta zo da hannaye irin na maciji ta na ɗaiɗaye shi a wata riwayar ta musulmi aka ce wannan halitta za ta kama wato muƙamuƙin shi na sama da ƙasan bakin shi ta dinga yagawa tana zira hannunta cikin bakinsa kamar da ake yaga bakin kan rago idan an babbake shi wannan ita ce azabar da za a dinga mishi tun kafa je cikin jahannama manzo Allah sai Islam ya ce sai wannan halitta ta dusa ce wannan marwaci ni ne dukiyarka ni ne kudinka da ka taskace malamai suka ce ba a faɗa mishi haka ne dan a tsananta mishi azaba haka nan Allah yake cewa daga cikin mutane marasa kirki akwai waɗanda suke bayar da dukiya don riya duk abin da za su yi sai sun yi riya sai sun tabbata an game suke Allah ya ce kuma waɗannan ba su da imani da Allah ba su da imani tashin alkiyama kuma shaidan shine wakilinsu shine makusancinsu Allah ya ce yo me asararsu inda za su yi imani da Allah su yi imani da ran tashin alkiyama sannan su ciyar daga abin da muka ba su asarar me za su yi hakanan ƙur'ani ya nuna mana cewa ita ɗabi'ar rowa wata ɗabi'a ce da kowane ɗan adam yana da ita to amma abin da ake fata ga musulmi ya bi shari'a Allah ya yi ƙoƙari ya ƙi wannan muguwar ɗabi'a domin Allah yana cewa lalle shi ɗan adam an halicce shi wato mai haɗama ne in wani abu na fitina da jarabawa ya same shi sai ya zama mai gazawa daga haƙuri mai gazawa daga jiran Uh, wato buɗi daga Allah ya ta surutu yana kai ƙaran Allah gurin bayi ‘yan uwansa idan ko alkhairi ya same shi to sai ya zama mai rowa mai ɓoyewa kamar da ke cikin uh, sotul ma'arij to haka na cikin sotul isra Allah yana cewa kuna ganin ku ɗauka inda ku ne ya ku marowata ya ku kafirai da a ce ku ne kuka mallaki taskokin arzikin Allah Allah ya ce na rantse da Allah da za ku rufe su ne ku hana kowa saboda tsabagen rowa ba za ku yadda Allah yake ci da kowa din nan ba shine kullu antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idan la'amsaktum khashyatal infaq da za ku rurrufe ne ku ki bayarwa kuna tsoron kada ku je garin kuna bayarwa ya kare Allah ya ce wa kana insanu qatura dama shi dan adam ya kasance halitta ce maruwaciya ‘yan wa masu albarka saboda wannan ɗabi'a da take tare ɗan adam mummuna muka ga cewa ma'aiki sallallahu alaihi sallama tare da irin baiwar da Allah ya masa ta kyauta bai gushe ba yana addu'a kullum a kowace sallah daga cikin addu'o'in da yake a cikin tayyasa yakan yi addu'a yana neman Allah ya tsare shi daga ruwa annabi yakan ce Allahumma inni a'udhu bika minal bukhli wal kasali Allah ina roƙonka ka tsare ni daga rowa da lalaci Allah ka tsare ni daga in koma cikin makaskanciyar shekara wato rayuwata ta lalace a ƙarshe Allah ka tsare ni daga azabar kabari ya Allah ka tsare ni daga fitinar dujal da fitinar rayuwa da mutuwa al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wannan addu'a daga hadisin Anas dan Malik haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a tunaninsa da aqidarsa yana kallon babu wata cuta da Allah zai jarabci ɗan adam da ita a cikin ɗabi'u babu muna cuta irin ruwa don haka imamul bukhari da waninsa irin al'imamu tabarani a cikin al'ausar bukhari a cikin arabul mufrad kenan haka nan al'asfani a cikin kitabul amsal da wasu malamai da yawa surwaito riwaya ingantacciya cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi wasu al'umma cikin mutanen madina da ake cin banu salima ya ce musu wai kowa ne ne jagoranku sai suka ce wane jadd ibn qais wanda dama wannan mutumin yana cikin mutanen da ake tuhuma da munafurci suka ce ai shine shugaban kabilar mu sai dai muna muna kallon shi a matsayin mutum ne marowaci baya da sakin hannu sai annabi ya ce ai ba a haka ai ba a shugaba marowaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal innal karima aw innas sayyida la yakunu bakhila dan haka malamai suke ganin daga cikin mutanen da aka fi aibatawa in suka zama marowata su ne shugabanni da jagorori da manya a cikin al'umma da masu faɗa aji to daga cikinsu wanda ya kasance marowaci to laifinsa da Allah wadarai da ya kamata a yi da shi ya fi na gama garin mutum cikin talakawa nan take annabi ya ce na canza muku shugaba ku sanya wane shine amru bin al-jamuh radiyallahu anhu annabi ya ce daga yau shine shugabanku wannan amur ɗin ya kasance duk sanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aure daga aljihunsa ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam walima aure shi yake kawo abinci ya kawo dabino ya kawo ruwa a kawo nama a kawo madara a kawo duk abin da ake bukata shi yake daukan dawaine duk aurataye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake daga aljihun shi yake daukan dawaine dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zamu ga aikace ya kasance mutum ne mai kyauta ido ido na wani ɗan adam bai taɓa ganin mutum mai kyauta irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzan Allah kamar da aka ba da labari yana kyauta ta wanda baya jin tsoron me zai faru gobe yana kyauta ta mutumin da bai damu da ya ajiye ba yana kyauta ta mutumin da ba ruwan shi da, da taskacewa dan haka al-Imam Muslim ya hadisi cewa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka zo suka roke shi ya ba su kyauta wani ma ya roka ya bashi Umar sai abin ya bata masa rai sai ce wallahi manzon Allah waɗannan da ka ba su akwai waɗanda a cikinmu sun fi cancanta a ba su amma ba su tambaya ba sai annabi ya ce a Umar dakata mini waɗannan da suka zo suka roƙe ni ba shakka yadda suka yi roƙon ba abu ne mai kyau ba sun roƙe ni cikin alfasha sun roƙe ni cikin rashin ɗa'a da rashin ladabi ya ce amma sun bani zaɓi ne ko in zama marowaci ko in zama mai kyauta ni kuma na zaɓi ko da za ka ɓata mara in zama mai kyauta da na so da sai in kalli irin munin roƙon da suka ce ba zan bayar ba amma na fi zaɓen zama mai kyauta akan zama marowaci don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa kamar yadda yake faɗa wa sahabban shi mabambanta a cikin riwayar Bukhari da Muslim ya ce wallahi da ina da kwatankwacin girman dutsen Uhudu na zinariya ya ce wallahi ba abin da ya shalle ni ba zan so a kwana uku alhalin akwai saura a tare da ni ba sai ya zama na rabar da shi gabaki ɗaya babu abin da zai rage a hannuna sai abin da zan ajiye wanda zan biya bashi ko in ruba wa kaina asiri haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance tsawon rayuwarsa haka kuma daukacin sahabbansa suke muhajiruna da ansaru ɗinsu mutanen Madina musamman mun san irin yaban da Allah ya musu akan kyauta da sakin hannu haka al-ash'ariyun haka dukkanin sahabbai suke da na bayan su cikin tabi'ai da atba'u tabi'ina da manyan malaman sunna cikin malaman fiqhu da hadisi da tafsiri da duk wani mutum mai daraja cikin sarakuna da malamai da jarumai da komandoji da aka sani a tarihin musulunci in banda ɗaiɗaiwa da ba a rasa ba wanda suke sauka daga kan wannan tafarkin amma daga baya ne da al'amari yayi nisa duniya ta yi tsawo sai aka sauka da mutane wannan mummunan ɗabi'a ta rowa aka wayi gari musulmai suka zama ɗaukacinsu marowata ne suna wa kawukansu rowa suna wa iyalansu rowa suna wa ‘yan uwansu da makwabta da addininsu da aƙidarsu da marayu da waɗanda suke ma zawarawa da talakawa da marasa lafiya da ma almajiri mai roƙo yanzu ne za ka ga musulmai almajiri ne ɗaya a cikin taronsu a masallaci ko a gurin jana'iza ko a gidan mai ko ƙofar gidaje ya gama yawon shi ba zai samu wanda zai ba shi ko ƙwandala ba kuma kowa da kuɗi a aljihunsa ya gama karaɗa anguwa guda yana ko ɗan ƙanzo ba wanda zai ba shi ko loma ɗaya kuma dukkanin gidajen anguwan na an yi abinci jama'a wace irin rowa ce wannan take damun mu wannan yana gazgata mana abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim riwaya Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan duniya ta kusa ƙarshe za a saukarwa da mutane wasu bala'o'i daga ciki ya lissafa cewa akwai kusancin zamani da kuma ƙarancin aiki yawan surutu da ƙarancin aiki sannan ya ce na uku kuma da yawan rowa za a sukar da rowa har ta zama ta darkake kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa dai abubuwa da dama a cikin hadisi wanda yake sananne da haka ya uwa musulmi mu ji tsoron Allah ko mu ji tsoron rowa kamar da annabi yake faɗa a cikin hadisin Bukhari da Muslim yace ku ji tsoron rowa saboda ta halakar da Yahudawa gabanu ga tanan kuma ta halakar da musulmai a wannan zamanin da muke rayuwa Allah ya tsare mu yan uwa masu albarka ita rowa matakin zunubinta mataki-mataki ne akwai rowar take zunubinta kabira ce akwai rowar kuma da bata kai haka ba kaga rowar da mutum zai yi ta zakka ta farilla ya fitarwa tana daga cikin zunubi mafi girma zunubinta ya fi sauran sannan sai zunubin rowa ta mutumin da yake wa iyalan gidan shi rowa yana da wadata baya ba su abin da ya kamata nabi yana cewa ya ishe ka zunubi ka wulakanta wanda suke kasanka sannan sai rowa da za ka yi wa bako wanda ya zo gidanka ko ya bakunce ka ka kasa ba shi abin da zai ci ko wurin kwana ko ka kasa yin fira da shi wannan ma ya daga cikin mummunan rowa sannan sai kuma rowar da za ka yi ma makusantanka cikin kanne da yayye da kawunnai da baffanu da ƴan uwa da matan matan babanka da sauran waɗanda suke ganin ka matsayin breadwinner amma kuma baka ba su komai ka zama inuwa giginya da nesa kasha wato inuwata sai kuma rowa wanda za ka yi ma'almajiri duk wanda zai ce a taimaka mini to babu bakin marowaci fiye da wanda yana da abin da ya taimaka mushi kuma ya kasa taimaka mushi waɗannan da ke tsayawa a ƙofar masallatai da gidajen mai da wuraren cin abinci da tashoshin mota da wuraren da ake cire kuɗi a atm da masu tsayawa bakin asibitoci suna dan allah a taimaka mana wallahi kin taimaka musu da muke jama'a ba ƙaramin sabon allah ba ne alhalin ko muna ɗauke da kuɗaɗe suna ganinmu muna kashe kuɗaɗe ma ba za mu iya ba su ba don haka shi marowaci abin da ake nufi da shi shi ne duk mutumin da ya riƙe wani abu da ya kamata a bayar ya ƙi bayarwa daga cikin babban marowaci akwai mutumin da zai ji an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa yi masa salati da kuma mutumin da wato za kamar da ke cikin hadisin Tirmidhi kenan ko da ko mutumin da yake da wani ilimi da ya sani za a tambaye shi algafata malam mai hukuncin kaza algafata malam koya mana kaza amma sai ya make ya hana wannan kam Allah madaukakin sarki ma ya tsine mushi kamar da a cikin suratul baqara haka nan daga cikin manyan marowata akwai mutumin da yake kasa ya mutane sallama ya ga mutane ya wuce bai musu sallama ba ko su yi mushi ya kasa amsawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa mafi yawan mafi girman marowaci cikin mutane shine wanda yake rowa da sallama kamar da yake cikin hadisin al-Imam tabarani a cikin al-Awsat da al-Imam al-Baihaqi a cikin Sunan a cikin afwan a cikin Shu'ab al-Iman Malam Ibn Muflih a cikin littafin sa mai albarka al-Adab ash-Shar'iyya yayi wata magana mai muhimmanci mai ban sha'awa yake cewa kaga shi marowaci yana bani mamaki domin mutum ne wanda yake gaggawa komawa cikin talauci abinda kuma ya guje mishi da samun wadata ya ce mutumin ne wanda yake guje ma wadatar da ya samu bayan ya riga ya sami ta ta yi kuma tsakanin abin da yake gujewa ɗin nan da abin da yake matsan kusansa sai ya zo ya rasa rayuwarsa ya ce mutum ne da a duniya yake rayuwa irin ta matalauta mawadaci amma yana rayuwa a duniya irin ta matalauta baya ci baya sha baya bayarwa kaga ya zama matalauci jama'a ya ce amma kuma a lahira za a mai hisabi irin na mawadata sai an lissafa sai an kirga yace sannan dole kaga marowaci zaka ga sauran mutanen da ke kewaye da shi sun fi shi morewa dukiyar sun fi shi jin dadin dukiyar domin zai ga matara musu ne ya mutu ya kauce su kuma su zo su cita hani'an mari'a shi bai ci ba a duniya ya je lahira ya sha hisabi su kuma su ci a duniya kuma ba wanda ya tambaye su a lahira hisabin wannan dukiya ce don haka make wace da shi magada da masu jiransa da waɗanda ya wasiya da waɗanda suke yake ƙarƙashinsa sun fi shi morewa dukiyar don haka wani mawaƙi na larabawa yake cewa kaga kai da ke tara dukiya baka ci baka sha baka ba kowa ita to matsayinka ga wannan dukiyar shine kai amintaccen mai gadi ne akanta kai storekeeper ne trusted storekeeper ne akanta kana ta tarawa zaka kai ta gun wani wanda kafin ka bashi ma yana jin haushinka domin duk wanda yake da ƴaƴa da mata bai ba su haushin shi suke ji mutanen anguwa Allah wadare suke cewa suke kudin ma na yankan kai ne kudin ma na kaza ne suna ta jin haushinka zaka ɗiba ka ba su su zauna su ci cikin inuwa cikin natsuwa kana can a makabarta kana fuskantar hisabi yace to babu babu mara tunani irin mutumin da yake irin wannan irin wannan aiki Allah ubangiji ya tsare mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المهيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الشيطان وغلبة الدين وقهر الرجال وعذاب النار لا إله إلا أنت إنك أنت الكريم الرحيم